بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإنه لا يسرني أن أقدم بين يدي القراء الأعزاء هذا الكتاب في شكل جديد وفي طبعة جديدة منقهة والله أدعو أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير بسم الله الرحمن الرحيم bayan malaya mana khutbatul haja yake cewa bayan haka ina farin cikin gabatar muku ku makaranta masu daraja wannan littafi a bisa wani zubi sabu a sabon tsari ina roƙon Allah ta'ala ya sanya wannan aikin da ya zamanto an yi sanda kyautatacciyar niyya don fuskar Allah mai daraja lalle Allah mai iko ne sannan kuma shi ne ya cancanta da ya amsa mana roƙon mu'allif shi ne muhammad kabir a mudirin madrasatul misbahuddin al-islami da ke zariya cikaji wannan malami ne dattijo mutumin kirki wanda ya rubuta wannan littafi galibin su yayi tafsirin sai daga cikin littafin riyadus salihin idan mutum ya fara karanta riyadus salihin zai ga wayannan hadisan ko kusan dukan su hatta anawin din da ya rika sanya mu babu kaza babu kaza idan ka zo cikin riyadus salihin duk zaka gano saboda haka da ka zo kawai sai ya zamanto shi ma kamar muraja sai dai a tafi da gudu-gudu ba tare da an ja jiki ba za mu fara bismillah bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyyil karim الحديث الأول na'am عن هزيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام رواه البخاري ومسلم wannan hadisi na da roto shi daga Huzaifa dan Yaman Allah ya kara masa da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhul jannata namam mai annabi manci ba zai shiga aljanna ba namam shine as-sa'i bainan nas li ajili an yaktasima bainahuma shine wanda ke kai kuma tsakanin mutane domin ya samar da husuma tsakaninsu idan mun karanta bulugul maram can karshe za mu ga kawo wani hadisi yake cewa la yadkhul jannata qattat sai malamai suka ce akwai talazumi tsakanin waɗannan ma'anan mam da qattat nan mam a wanda yake kai komo da magana ya hada wana da wana fada qattat shi kuma shine wanda yake hada mutane fada ta hanyar aiki ya aikata wani abin da zai sa wani ya kyace wani shikenan sai a kama fada da aka ce la yadkhulu ba ana nufin la yadkhul jannata bil kulliya ba ba ba zai shiga kwata-kwata a ana nufin zunubinsa zunubi ne wanda ba zai ba shi dama shiga aljanna ba har sai an masa azaba gwargwadon zunubinsa na'am الحديث الثاني na'am عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث رواه البخاري ومسلم iyakun wa zanna ka shaidan ku da zato a zannu nan shine tsammanin aukuwar wani abu a malamai suka ce a zannu ala qismain akwai a zannu alhasan akwai a zannu su akwai zato kyakkyawa akwai zato mummuna wani zato nan ake nufi ana nufin a zannu so mummunan zato da ya ce iyakun wa zanna ka shaidan ku da zato mummuna inda Allah ke cewa a zannina billahi zannan sau wannan shi ake nufin mummunan zato amma kyakkyawan zato ma'amurin bi shar'an Allah ya ce a yi sai da yake ce- manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaita da mu da yake cewa zannu bil mu'minina khaira in za ku zato ku yi zato kyakkyawa ga yan uwanku kenan ba kowane zato aka hana ba wannan zato aka hana azzannu su fa inna dhanna akdhabul hadis domin zato shine mafi ƙaryan magana so tari idan mutum ya zata abu kuma ya zamanto yadda ya faɗa ɗin ba haka yake ba sai ya zamanto zunubi kun gane Allah subhanahu ta'ala ya kare mu saboda yanzu hadisi ya nuna mana zaton da ake nufin an hana da kuma zaton da ake nufin a ci gaba da yi na'am الحديث الثالث na'am عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه na'am رواه البخاري ومسلم la yu'minu ahadukum la a ilimin usul fiqh ana gaya mana a, ko alqawil fiqhiyya cewa kala uku ce akwai nafil kamal akwai nafil wujud akwai nafil siha na abinda ake nufi ana ce mata nafil kamal imani ɗayan ku baya cika ba wai nafil imani bil kulliyya ba imani ɗayan ku baya cika hatta yuhibba li akhihi har sai ya so ma dan uwansa ma yuhibbu li nafsi abinda yake so ma kansa akwai abin da malaman usul suke ce masa mafhumul muwafaqa abin da ya dace da hadisin ko da ba a faɗe shi a hadisin ba abin da ya dace da hadisin shine la yu'minu ahadukum hatta yakraha li akhihi ma yakrahu li nafsihi imanin ɗayan ku ba zai cika ba har sai ya kima dan uwansa abin da ke kima kansa wallahu a'lam
الحديث الرابع mana kokaci عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا في أولادكم Nu'man bin Bashir wannan abin ya faru da kansa ne. Mun gane babansa Bashir ya masa kyauta. Kyauta wanda an yi sabani game da mecece asalin kyautar. Suna da yawa wajen mahaifinsa. Mahaifiyarsa ta ce ba zan yarda da wannan kyautar ba har sai ka je manzon Allah ya yi shaida a kanta. Aka zo wajen manzon Allah ya tambaye babansa Bashir yake cewa dukkanin ƴaƴanka ka ba su wannan kyauta ya ce a'a ya ce shin ba ka so su tare wajen yi maka biya ya ce ina so sai ya ce musa ittaqullaha wa'dilu fi auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci a tsakanin 'ya'yanku malamai suka ce ana yin adalci ne abin da yake daidaituwa ba a yin adalci a wajen mahabba ba shi yiwa da kake son wani cikin 'ya'yanka ya zanto haka ke son kowa hakanan ba a yin adalci a abin da mataki na rayuwa ya basuwa kamar a misali yara ne akwai ɗan shekara sha biyar ɗan bakwai ɗan shekara uku abincin da za a ba su adadin ba zai yiwu ya zamanto iri ɗaya ba amma dole ingancin sai zamanto iri ɗaya tufafi ba zai a ɗinka musu iri ɗaya ba amma kuma dole zai sa- zai zamanto an samu bambanci wajen wato adadin abin da za a ɗinka musu da haka malamai suke cewa haramun ne uba ya ɗauki ɗaya cikin 'ya'yansa ya ba sa kyautar gida kyautar mota sai dai in zai ba su duka sai dai babu laifi ya ba shi haya ko kuma ya ba shi aro da- da- da nufin cewa lokacin da Allah ya karɓi rayuwarsa to za a dada wannan cikin abin gado za a raba mu dukkanin yan uwansu baki daya Allah mu dukkan sarki ya taimake mu رواه البخاري ومسلم الحديث الخامس عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا رواه البخاري ومسلم wannan hadisi na biyar daga Abu Musa al-Ash'ari yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'min lil mu'mini alaka mu'mini da mu'mini kal bunyan kamar alaka gini ce da gini wato gini baya iya tsayuwa shi kadai sai an hada shi da wani kamar yadda bulo da bulo ake sa su saba mu juna wani yake karfafan wani so da haka ya shuddu ba'dahu ba'dan wani sashi ke karfafa sashi a wannan ke nuna mana cewa babu wani wanda zai iya rayuwa shi kadai kowa yana da bukatar dan uwansa Allah ce innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum yan su mu'mina yan uwan juna ne ku gyara tsakanin juna ku taya za ku gyara shine idan kowa yana taimakon dan uwansa an dauki yan uwa juna a matsayin yan uwan juna wallahu a'lam الحديث السادس عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة رواه الأربعة an karɓo wannan hadisin daga Nu'man dan Bashir Allah ya ƙara masa da da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna du'a wal ibada lalle addu'a ita ce ibada ba wai ita kadai bace a'a nau'un min al ibada nau'i ne na ibada shi yasa suka ce dukkan wanda ya addu'a na farko zai samu lada na biyu zai samu biyan bukata biyan bukatan nan nan take ko a jinkirta mai ko a kaw- kawar masa da wani shiri da zai iya faruwa da shi ko a canza masa da wanda ya fi sa alkhairi addu'a na da ladabba na daga ciki cin halas sa halas ginuwa da halas shan halas na daga ciki zaben kalmomi masu kyawu adiyatun nabawiyya aljami'a ko kuma alqur'aniyya addu'an da suka zo alqur'ani ko da suka zo a cikin hadisi na daga ciki iktinamu al-awqati wal furasi al-jaliya zaben lokuta masu muhimmanci wanda manzon Allah ya ce duk wanda ya addu'a a wannan lokacin za a amsa masa addu'arsa mun gane so daga inna du'a wal ibada bayan ta zamanto ibada kuma wajiba ce domin Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin duk wanda ke girman kai baya roƙon Allah bukata to zai shiga aljanna wutar jahannama yana makaskanci Allah ya kare mu na'am الحديث السابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان رواه البخاري ومسلم hadisi daga ibnu umar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa alhaya'u min iman kunya na daga cikin imani Ah, shi yasa a wani hadisi yake cewa babu imani ga wanda ba shi da kunya wani ya zo yana wani abin da bai dace ba ana kwabansa gaban manzan Allah yana cewa shi sai ya faɗa shi sai ya aikata sai manzan Allah sai ya ce da'u fa idza lam tastahi fasna' ma shi'ta idan baka jin kunya kai da abin da kaga damu sadaka kunya abu ne mai muhimmanci malaman tarbiyya suna cewa kowa ana da bukatar kunya amma a mace ta an fi bukatar ta idan ana da bukatar kunya kaso 60 cikin 100 ga namiji to ita mace ana da bukatar kaso 95 cikin 100 Allah madaukin sarki ya mana kyautarta الحديث الثامن na'am عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال na'am قال رسول الله صلى الله عليه وسلم na'am سباب المسلم فسوق وقتاله كفر رواه البخاري ومسلم hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zagi musulmi fasikanci da aka ce fasikanci bayyana sabo malamai suka ce asabu la mafhuma lahu zagi ba shi da mafhumi ba shi da lafazin da shari'a take dauka zagi tana iya mu a yaren mu na Hausa idan kai faɗi wata kalma ka ce misali ka ce ubanka ba dole idan ka ce your father ya zama to zagi ba ba dole idan ka ce abuka ko a yaren larabci zamanto zagi ba shi yasa malum suka ce al'adatu muhakkama al'ada ita take ta'arifi me ake nufi da zagi kun gane kuma al-ma'rufu 'urfan kal mashruti shar'a kal mashru'i shar'an al-ma'rufu 'urfan abinda mutane suka dauka kaza ne mummuna magana ce to ita ma shari'a ta da cewa mummuna magana ce shine ake nufi da fusuq taluhu kufrun ya kasa kafirci ne wani irin kafirci kafirci al-kufru kufran akwai kufrun naqilun anil milla akwai kufrun ghairun naqili anil milla akwai kafircin da ke fitar da mutum daga musulunci akwai kafircin da bai fitar da mutum daga musulunci wanne ake nufi anan kufrun duna kufrun wanda ya wannan matsayinsa ɗaya da kabiratun lil kaba'ir sadaka in yi istighfar ya tuba Allah zai yafe masa Allah ya yafe mana baki ɗaya الحديث التاسع na'am عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم na'am من بدل دينه فاقتلوه رواه daga البخاري ibn abbas allah ya kara masa da yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya canza addininsa sai ba a faɗi wani addini ko domin inna dina inda allahi al-islam dukkan wani addini da ba musulunci ba shi ake nufi faktulu ku ya kesa har sai ya bar wannan addinin ya dawo musulunci tsawon kwanaki uku ya kansa da nasiha da ja masa hankali da tsoratar da shi da faɗakar da shi da tabbatar da lafiya hankalinsa idan duk aka bi wa'annan aka ce masa za a kashe ka in baka dawo musulunci ba sai bai dawo to shi a kashe shi wannan umarni na tafiya zuwa ga shugaba ne shugaba shi ne yake da sultatu tanfid yake da iko na zartarwa idan ya zartar shi kenan sai a yanke mutum hukunci Allah mawarkin sarki ya kare الحديث العاشر na'am عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقضى عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ع- او ولد صالح يدعو له رواه مسلم hadisi daga abu huraira na goma yake cewa idan mata ibnu adam a wannan ita ce lafazin da malam ya kwafo amma yana da illa malamai suka ce asalin lafazin shine idan mata insanu ba idan mata ibnu adam ba in qata amaluhu aikin sa ya yanki aikin sa ya yanke wato an daina rubuta masa lada an daina rubuta masa zunubi da Allah ya cewa kullum insani alzamnahu ta'irahu fi 'unqihi ko to daga rana za a cire masa wannan ta'ir din mun gane sai aka ce illa min salasin sai dai aika guda uku sadaqatin jariya idan aka ce sadaqatin jariya shi duk abin da idan ka bayar za a ci gaba da amfanuwa da shi da za mu raba mu kowa na abinci ya ci ya cinye sadaka ce amma ba jariya ba amma da za mu sai mu kowa na alhaqqu mubin mu bashi sadaqatun jariya domin zai ta karanta zai ta karantawa har ya karanta aw ilmin yuntafa'u bi sai ilmin da ake amfana da shi ya koyar da wani ya iya ka karantar da mutum fatiha kullum sai ya karanta ta so goma sha bakwai a sallarsa ta farilla kun ga ilmun yuntafa biyu ko littahi ka rubuta ake karanta ko ka bayar ake amfana da shi a waladin salihin ya da'o lahu ko kuma ɗa na gari wanda ke mahaifinsa addu'a malin suka ce ya da'o lahu yake aikata aikin ɗa'a ba wasu ya ce Allah mafi la'abi wa rahamu wa afu an wa akrim nuzulahu wa sa'imu da khalahu ba saboda wacce aya da yake cewa an laisa insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura sai manzo Allah ya ce alwaladu min sa'i abihi saboda duk wannan haduwa yanzu da muke muna karatun nan ana rubuta mu iyayen mu lada kun gane shine waladin salihin ya da'o lahu Allah ya sa mu zamanto ga iyayenmu mu ma Allah ya azurta mu irin wa'annan na'am الحديث الحادي عشر نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة هو من تركه الناس اتقاء فحشه رواه البخاري ومسلم daga aisha allah ya kara mata da ta ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle mafi sharrin masaukin mutane a wajen allah ranar alkiyama wannan zai nuna mana ashe masaukayin daban-daban ne abinda malaman fiku suke ta aljaza'u min jinsi al'amal sakamakon mutum gwargwadon irin aikin da ya je da shi a- akwai wanda masaukinsa zamanto kyakkyawa wani tsaka-tsaki wani mai dan muni wani mummuna wani mafi muni to na daga cikin wanda za a bashi masauki mafi muni shine wanda mutane suke gudansa wanda ba a abuta da shi ba a zama kusa da shi kowa bai san a haɗa alaƙasa da shi saboda mene ittiqa a fushi saboda tsoron alfasharsa alfasharsa shine bayyana sabo kun gane alfasha shine bayyana sabo yana bayyana sabo wanda kowa bai san a ce shine abokin wani Allah madaukakin sarki ya kare na'am الحديث الثاني عشر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعد في هبته كالكلب يقيء في كالكل كالكلب يقيء ثم كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه رواه البخاري ومسلم daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'aidu fi hibatihi wanda ke dawowa ga kyautar da ya basuwa ya ba wani kyauta sai da ya ce a bashi abin sa to kamar kare ne ya qai'u san sai ya zo ya amai thumma ya'udu fi qai'ihi sai ya da ya lashe abin sa malaman usul suka ce me hukuncin wannan hadisin idan aka dora shi akan mizani al-ahkamu taklifiyya shi na nuna cewa haramun ne ko ko makaruhi ne kun gane kun ga haramu akwai zunubi kenan makaruhi abin kyama ne kamar da hadisi kenan cewa ya amai alashi kun ga abin kyama ne babu kyan ji babu kyan gani sai malamai suka ce ga wata ka'ida duk abin duk wani abu na shari'a da aka kamanta shi da dabba da take haram to shi ma wannan abin haram ne kun gane ka'idar dukkanin wani abu da shari'a ta kamanta shi da dabba da take haram to shi ma wannan abu ya zama to mene haram yanzu kare halas ne ko haram haram saboda ka kenan haramu ne mutum ya kyauta ya da shi abin kada mutum ya ce ai ba komai kawai abin kyama ne eh na yi amai na lashe din a'a abin da ka aikata haramu ne Abdul- a, Umar ibn al-Khattab zamu karanta cikin Umdatul Ahkam ya taba ba da doki wakafi ga wani talaka ya kasa kula da shi ya so ya siya ya ce sai na tana ya kamata ya siyan min da shi da arha manzon Allah ya ce ko da dirhami ɗaya sai maka kada ka siya wala ta'ud fi hibatika kada ka dawo ga kyautarka kenan ba ma ka karba ba ka ma siya abin da ka ba da kyauta ba a yadda ba in ka ka kaya haram Allah ya kare mu. na'am الحديث الثالث عشر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسك- مسكر حرام رواه الم- رواه مسلم daga abdullahi dan umar allah ya kara masa dake cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu muskirin khamr duk abin da ke samaye hukuncin sa ɗaya da giya ko da ba a yarda an kira shi da sunan giya ba hukuncin sa da giya domin ma huwal khamr sai na umar ya fassara ce al khamru ma khamar al aqla ko shamaki shine khimar ko ma yughatti ra's al mar'ati wa naharaha to da abin da ya sha makanci hankali ba za ka san me ke ga me ke baya ba me ya kamata ka faɗa me bai kamata ka faɗa ba shi ake ce masa al khamr fahuwa hamrun wa kullu miskinin fahuwa haramun sadaka yanzu wannan hadisi ne kuma ka'ida ce fiqhiyya baka da bukata sai an zo ana baka lissafi kaza haramun kaza haramun ka'ida tana ce al-hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adama ma hi illatu fil khamr al-iskar idza wujida al-iskar wujida al-hukmu al-hukmu huna haram kun gani wallahu a'lam الحديث الرابع عشر نعم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم رواه البخاري ومسلم daga abdullahi dan abbas manzan allah ya ce la ya wannan wannan lamun din nahyu tahrim ne kun gane la ya wannan rajulun bimra'ati sai aka ce rajulun bimra'atin sai aka kawo shi munakkar saboda annan cewa ba su da alaka mata kala uku ce akwai muhallala akwai muharrama akwai ajnabiyya zan daina faɗa an ba ku rubuta duk abin da na faɗa ku rubuta kada kowa ya ƙara kallo na ka kalli littafin ka da abin abin da muka zo kenan ko fasara kuka zo mata kala uku ne muharrama wacce wannan guda goma sha takwas da Allah ya bamu labarin su a cikin alkur'ani wanda babu aure a tsakanin su babu aure tsakaninka da su ta janibin jini kun gane su ake nufi ana ta biyo ita ce muhallala matan mutum ita wannan ba ka da shamaki tsakaninka da ita ta uku ita ce al'ajinabiya matar da mutum zai iya aura to nan da aka ce la yakhlu wannan rajulun bi imra'atin imra'a nan wacce ake nufi ita ce wace al'ajinabiya ba muharrama ba ba kuma almuhallala ba kun gani illa ma abi maharamin face akwai mai muharrami a cikin su ko shi yana da muharrami ko ita tana da muharrama malamai suka ce al khalwatu ala qismain akwai khulwatun khassa akwai khulwatun amma akwai kebewa khassa akwai khalwa amma khalwa amma ita ce ka keɓe ba wanda ke yanzu nan mu yi khalwa ai mutanen gari ba san me muke ba kun gani so daga wannan a ofis a asibiti a wata larura da take ba da dama wannan babu lifi amma khalwa a khassa ita ce keɓewa wani da wata don wata manufa to wannan ita aka hana illa ma abi maharamin face sai akwai mai muharrami a cikinsu ko shi ya zo da nasu muharramin ko ta muharrama me yasa aka ce muharrami shine ake jin kunyarsa domin ana iya samun maza biyu uku hudu biyar su haɗu sama mace ɗaya fyaɗe ko ƙila a iya samun mata da yawa su danna namiji guda ɗaya shi ma su cuce shi ko ba haka ba amma sai aka ce illa ma a zai muharrami sai da mene muharrami don muharrami an fi ganin kwarjininsa ba za a aikata masha a gabansa ba Allah ya kare mu na'am الحديث الخامس عشر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم na'am لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر Mm.
رواه مسلم manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin ibnu mas'ud yake ta da dukul jannata ba zai shiga aljanna ba wane man kana fi qalbihi wanda ya kasance a cikin zuciyarsa akwai mithqal dharratin daidai da kwaya zarra min kibr na girman kai la yadkhul jannata ya kama da na wancan la yadkhul jannata nan ma baya cikin kafirai baya cikin munafikai da za su kasance fi darkil asfali minan nar amma aznaba zamban la yanbaghi lahu dukhul janna illa ba'da masiha ya aikata zunubin da ba zai shiga aljanna ba sai an goge masa wannan zunubin shine mene alkibr me kibr shine batrul haqq wa ghamdun nas kin karban gaskiya da taka mutane me ta'alimi na cewa alkibr ya uli rabbina sifatun bihi makhsusatun fatajannibanha wattaqi Allah kadai ne almutakabbiru shi kuma sifa ce ta kamala a gare shi amma kai in ka dauka to zaka samu matsala Allah ya kare mu na'am الحديث السادس عشر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله وسخط الله في سخط الوالدين hadisi ya zo صحيح daga rawahu tirmidhi hadisi daga ibn abdullahi bin amru ibn al-as ke Allah ya kara masa da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yadda Allah na daga cikin yadda iyaye ana nufin idan iyayen mutum sun yarda da shi to zai samu yardar Allah kamar yadda wa'incan Allah ya ce radiyallahu anhu to mutum zai samu yadda wa sukhtullahi ko sakhat fushin iyaye kenan sukhut ki duk suna da talazim fushi shi ke kawo a ƙi abu ko a ƙi mutum fi sakhatil walidin yana daga cikin yana da alaka da kin iyaye malamai suka ce idan iyayen mutum sun kisa akan abin da ma ja wasa harudu da shari'i ba zai tasiri ba idan iyaye suka sa mutum saban Allah ba zai musu biyayya ba domin la ta'atu min li makhluqin fi ma'asiyati al-khaliq amma duk abin da ba saban Allah ba to mutum ya taka tsantsan ya bi iyayensa in ba haka ba zai samu matsala mun kalli Jurayj sallah ya zo yana yi za ku karanta a cikin Riyadu Salihin mamarsa ita kuma ba ta ji ta kira shi bai ansa ba ɗaya biyu uku ta ce Allah ka wulaƙanta sa ka nuna masa sharrin mace sai gashi an jarabce shi sai da karuwa ta ja masa fitina aka zo aka ruguza masa bakkarsa aka wulaƙanta sa aka ci masa mutunci lokacin ta zo tana kiransa yana sallah yana cewa ummi salati wa zan amsa mamata in an sa mata gashi kuma rabbi Allah ina mushi sallah malamai sai suka ce idan ibada da kake ta farilla ce to za ka gabatar da Allah kowa ya kira ki ko mijinki ne ko baba ne ko uwa sallah farilla sai ka gama amma in sallah nafila ce zaka iya yankewa ka amsa kiransu kun gani na'am الحديث السابع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه رواه مسلم من لا يأمن جاره بوائقه رواه مسلم hadisin abu huraira allah ya kara masa daki ta manzan allah salasun ya ce ba zai shiga aljanna ba dukkanin wanda makwabcinsa bai amintu da ɗabi'unsa ba yana jin tsoron zai cutar da shi bawa'iq shine sakamakon ayyukansa abubuwan da zai iya aikata na cutar da shi ana zaune gidan haya ga ɗaki ga ɗaki amma wannan ba za ta iya tafiya unguwa ta bar ma wacin 'ya'yanta ba ko kishiya da kishiya wannan tana tsoron cewa da na fita na ba 'ya'yan nan za a iya cutar da su to ita wannan ba za ta shiga aljanna ba duk wannan mu ɗaura su akan wancan minwal ɗin wato zunubi ne mai girma wanda suka cancanci a musu azaba a kansa kafin kila Allah ya gafarta musu shiga aljanna Allah ya kare الحديث الثامن عشر نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا رواه البخاري ومسلم a ilimin balaga akwai abin da suke ce masa mutabaka ko a nahawu tafa'u kayi ummaka kun gane to akan wannan miwal na aka dora wannan hadisin kenan idan ɗaya yayi ɗayan bai mayar masa ba to laifin na kan wanda ya fara aikatawa kamar zagi da aka ce sibawul muslimin fusuqun da muka karanta a baya za mu karanta a cikin bulugul maram da manzon Allah ke cewa al mustabani ma qala fa al badi malam ya atalil mazlum masu zagin juna guda biyu in ka zagi wani ya rama to zinabin yana kan wanda ya fara ne matakar shi wanda aka fara zagin bai wuce gona da iri wajen ramawa ba kun gane to nan sai aka ce la tabagu kada kuma junanku a keta me keta shine ka taɗe mutum kada ya kai ga ci gaba ko masu kwallo suke ta keta ai kaga wani zai ci ne sai ka taɗe shi ko to shine keta duk abin da zaka yi ka hana wani ya kai zuwa ga cin nasara a rayuwa ita ake nufi da keta idan wani yana ma kai baka mai zunubin yana kansa shi kadai amma kana ma wani yana maka shine ake nufi da nan la tabaghadu wala tahasad kada kai hasada me hasada hasada ita ce a hubbu ko a, iradatu zawalin ni'ima anil mun'ami fatan kawar da ni'ima ga wanda aka masa ni'ima wani Allah masa ni'ima kai fatan Allah ya hana masa wannan ni'imar to idan kana ma wani haka shi ma wani na maka to kun shiga cikin hannun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi anan Ah, akwai abin da ke da kama da tana ce mata gibta ghainun ba'un ta'un ta'un marbuta gibtatun gibta shine Allah ya ma wani- wata baiwa sai kai burin cewa ina ma ni ma in samu irin tasa kuma ana kiranta da hasada za mu karanta a cikin wannan littafin nan gaba la hasada illa fi sunatayn akwai rawa da ta zo la hasada illa fi salasati nan hasada ana nufin da gibta Allah ya ba wani ilimi kace Allah bani irin nasa Allah ya ba wani a dukiya na taimakon mutane kace Allah ya bani irin nasa kun gane wala tadabaru kada ku jiya mu juna baya me yake ka juya baya shine gaba malamai suka ce dukkanin wanda ya rike ma dan uwansa haqqul muslimi al muslimi as-sittu din nan to baya gaba zalika ta fasali ma'ana ba dole sai ayi magana ba ba dole sai ana fira ba a assalamu alaikum ka masa sallama ka ba shi haƙƙinsa na musulunci kun gane aha shine ake nufi da at-tadabu kada ku yi hasada manzo Allah yana yin azumi duk ranar litinin da ranar alhamis aka tambaye shi sirri sai ce ranar litinin ita ce ranar da aka haife ni ranar da aka aiko ni a matsayin manzo sannan ranar za a tashi bayi shi yasa nake azumi domin godiya ga Allah ta'ala kuma ita ce ranar da aka sauka min da wahayi a ranar alhamis ita kuma ita ce ranar da ake daukan aikin bayi zuwa ga sama ilayhi yas'alul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u to ranar alhamis sai ce wa uhibbu an turfa'a amali wa ana sa'im ina sa a dauki aikana ina mai azumi sai wani hadisi zai cewa idan an zo ɗaukan ayyuka za a ce kada a ɗauki na wani da wani mutane ne guda biyu wanda suke ta dabu suke gaba suna gaba su daga aji aikansu hatta ya tsali ha hase sun shirya hase sun shirya a wata ruwaya kuma ta zo cewa idan an yi hasada ne an yi gaba ne domin nufin islahi to kada wuce kwana uku yana wuce kwana uku ya zama wani babi Allah ya kare mu na'am الحديث التاسع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت رواه البخاري ومسلم wannan yana daga cikin hadisan da suke fadantar da at-tahrir ala a'malil khair kwadaitarwa game da aikata aikan alkhairi hadisi Abu Hurairah manzon Allah ya ta dukkan wanda ya imani da Allah da ran lahira kada ya cutar da makwabcinsa mun ce man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu yana cikin wannan kun gani kada ya cutar da makwabcinsa malamai suka ce ko da magen gidanka ta kora bera daga gidanka ya shiga gidan makota ya firgita su kada ka yadda wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu ya gidan bakonsa malamai suka ce hadisi ya za a diyafatu salasata ayyam wa ma da fahuwa ihsan kula da bako kwana uku ne cin sa shan sa gurin zaman sa ɗaya masa kiwa da fira jiyar da shi daɗi kwana uku shi an wajibi duk abin da ya ƙara akan kwana uku to kyautatawa ne sannan man kana billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wannan shine fi kowanne wahala yana da kyau mutum ya yi ma harshen salin zami gwamma a ce ka yi shiru baka ce komai ba amma da a ce ka faɗa ta yi ruwa ko ba haka ba kama baki lokacin damuwa yana da matukar muhimmanci Allah maɗaukin sarki ya azurta mu da haka na'am الحديث العشرون na'am عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم na'am إن الله لا ينظر إلى من إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم hadisin abu huraira allah ya kara masa dake cewa manzan allah ya ce lalle allah baya dubi zuwa ga jikunan a kenan allah baya kallon wane ne mai kiba da za a ce masu kiba ne kadai a aljanna kun ga an mun samu matsala ko ko ko da za a ce sirarai ne kadai a aljanna masu kiba sun samu matsala ko a ce dogaye ne kadai kuma gajeru akwai matsala ko a ce gajeru ne kadai dogaye sun samu matsala sarki wannan fa'alin lima yuri da yake tabbatarwa kawai baya nuna cewa wani ya fi wani haka nan wala ila suwariku baya duk zuwa ga surorinku da za a ce kyawawa ne kadai a aljanna duk muna na yan wuta ne kun ga ai akwai matsala shi yasa wani idan ya duba kansa ya ga bai ba sai ya ce to mu dai ujil lakum ujil lana ko ya ce ko an ba ku ana muna muna can ba haka eh, yan najeriya suke ma yan indiya ba in sun gansa a fin ko turawa ce, ka allah ya ba su kyau muna muna can sai ya dan samu tasliya ko ko a ce da farare ne yan aljanna baƙaƙe yan wuta kun ga akwai matsala saboda ba a kallon wannan walakin yanzu ila qulubikum yana kallon zuciya me a zuciya shine al-ikhlas shine ila qulubikum shine sirrin yanzu ila qulubikum idan aka ce walakin yanzu ila qulubikum walakin yanzu ila ikhlasikum kun gane wa amalikum shi ko mutaba a'mal aiki me a cikin aikin kayan da manzon Allah ya ce ayi wannan shine sirrin wannan hadisin guda biyu kada kawai ka ce zuciya kowa na da zuciya amma me a cikin zuciya ikhlasi to Allah zai karba aiki kowa yana in aiki a fili amma wani irin aikin da manzon Allah ya karanta shi yasa malamai suka ce wannan shine sharadin karban aiki ikhlasun niyyati lillahi ta'ala wa husnul mutaba'ati li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam الحديث الحادي والعشرون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر حسن رواه الترمذي hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle Allah yana karban tuban ba matukar bai kai gargara ba malamai suka ce rufe karban tuba kala biyu ne, akwai khas akwai am wannan khas kenan kalla idza balagati taraqi wa qila marraq wa dhanna annahu al-firaq daga wannan lokacin Allah ya rufe karban tuban shi wanda ya samu kansa a wani yanayi rufe karban tuba am shine a hatta ta tulu a shamsu min magaribiha wannan kowa da kowa ba za a karɓi tubarsa ba Allah ya kare na الحديث الثاني والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هجبت النار بالشهوات وهجبت الجنة بالمكاره رواه البخاري ومسلم wannan hadisin zai ba mu sirrin dukkanin wata ibada da muke da kuma dukkanin wata mu'amala hadisin daga Abu Hurairah yake cewa an lallabe wato wuta da abubuwan sha'awa so tari abinda kake kana jin daɗi a zuciyarka ba daidai bane amma akwai wata manzila da mutum yake kaiwa ta alakarsa da Allah sai ya koma in ma bai kanta Qur'ani bai jin daɗi idan bai sallah akan lokacin ta ba yana jin damuwa idan bai aikata aikin da'a ba bai jin daɗi amma idan ya kiyamu da sai ya ji wani daɗi idan ya karanta alkur'ani sai ya ji wani daɗi to haka ake nufi ana ba wannan ba wancan kun gane hujibatul jannati lil makari allalla ba aljanna da abubuwan da zuciya ba ta so so tare duk abin da a, zai kai mutum zuwa ga aljanna zuciyar mutum bata cika tunkuɗa shi ba amma mu gane annafsu ala salasi da aksam akwai annafsu al'amaratu bisu ita ce ake bayani a kanta ana inna nafsa la'amaratu bisu ita ce take nuna wa mutum makare a aikin aljanna kun gane sai ta bi ita ce annafsu lawama ita ce a tsaka tsaki kun gane wanda galibin bayan Allah sun fi yawa a nan sai ta gaba ita ce annafsul mutma'inna ita ce manzila ta almuhsinun alladhina ya'buduna Allah ka'annahum yarawnahu wa in lam yakun yarawnahu fa innahum ya'rifuna annahu yarahu kun gane masu muhsinun in suna ibada ba sa jin damuwa su a zuciyarsu ba a sanya musu hijabin aikata ake alkhairi suna jin damuwa ba saboda haka Allah akalli ko da baka kai matsayin a wanda yake da annafsul mutma'inna ba to ka samu kanka a cikin annafsul lawama a hankali a hankali tartaqi wa khalifin nafsa wa shaytana wa asihima wa in huwa ma hadaka nusha fattahim na'am الحديث الثالث والعشرون na'am عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه رواه البخاري ومسلم wannan hadisin shi ke tabbatar mana da cewa suhba falala ce ba aiki ba ne babu wata ibada da za ka yi ka birge Allah sai ce ya baka matsayi na ka zamanto sahabi falala ce in dai ka yi numfashi lokacin da annabi ke rayuwa a matsayin musulmi to ka same ta shi yasa yake cewa kada ku taɓa zagin sahabbai na ko ma me ya bayyana a gare ku cewa sun yi ba daidai ba ku ba zagin su domin da ɗayan ku zai ba da kwatankwacin dutsen wuri na zinari wacce dukiya ce wacce Allah bai taɓa ba wani ita ba in kai tunan da kyau ka kalla an yi masu dukiya da yawa har irin karuwa ate nahu ma inna mafatihahu la tanu bil usbati al quwwa ko amma dukiyarsa bata kai girman dutsen gudu na zinari ba wanda yake da zobe ko dan kwali ko dan kunna ko saka ta zinari an daukan ta mai dukiya ina kuma ga dutse to ba zai kai matsayinsu ba ma balaga mudda ahadin to matsayinsu ba zai kai in suka ba da rabin tiya wala nasifan ko rabin sa saboda na gaba ya gaba kawai ka musu roƙa Allah ya ba su yadda radiyallahu anhu kawai kun gani Allah ya kare mu الحديث الرابع والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم رواه البخاري hadisi daga abu hurairar allah ya kara masa da yake cewa da'uni ma tartukum wasu suna yawan fasashe ku bane inda na baku ba akwai matsala ke da'uni ku kyale ni ma tartukum idan ku gana kyale kowa akwai yanayin da yakan samu kansa a rayuwa ba daidai bane lokacin da kaga mutum bai san magana ka matsa masa saboda yana tattauna da zuciyarsa akwai abin da ke damunsa hadisin zule daini da maza Allah ya raka abi ba an ce ya kuma gefe ba ka annahu ghadban ba irin wannan yanayin shine ki nufi da da'uni ma taraktuku kun gane inna ma ahlaka man kana qablakum bi su'alihim abunda ya halaka wanda su kafin ku tambaya mara amfani su'al laysa yu'na as-su'al huna as-su'al bil itlaq tambaya marasa amfani ake nufi kuma an ba su ansa waqti lafin ala anbiya im saba wa umarnin annabawan su mukalle mutanen annabi salih da naqasu mukalle mutanen abin nan game da ashabul baqara ko sun gama tambayan kuma an ba su amma ba su ci ba malamai suka ce ku kalla dukkanin annabawa waɗanda mutane sai ka ce a kawo musu wata mu'jiza an kawo kuma sai ba su imani da ita ba su zama to dalilin halaka su kun gane shi ne ake nufi wakti lafi ma'ala an biya im sau da ga ka'ida fai za na haitukun an shai'in fashe ne bu in na hana ku ku bassa wa za a martukun bi amrin fa'atu minu don na ce ku aikata ku aikata amma masa ta'atun muna da ƙada fi kihiya wa masu ta taf'al minal ma'amuri wa shi ta yi bil kulla minal ma'azuri abinda za ka aikata shi za ka iya fattakullaha masu ta'atun wannan aya ta nasakin ittakullaha haƙƙa tuƙatihi amma duk abin da aka hana kowa zai iya bari duk abin da aka ce haramu ne kowa zai iya bari amma umarni ba ka iya yin duka Allah ya ba mu ikon kiyayewa الحديث الخامس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب rawahul bukhari wa muslim wannan mabahasi ne wanda akwai tattauna tsakanin malaman usul da wasu malaman fiqh wasu akwai majazi da kuma haƙiƙa a cikin nusus na shari'a wannan yana daga cikin hujjojin da wasu ke cewa yakan shiga akan samu majazi majazi da haƙiƙa domin a haƙiƙa mai ƙarfi shi wanda an zo dan bai zai daga dan wansa ya buga sa da ƙasa ko sai na manzon Allah ce laysa shadidu bisur'a ba mai ƙarfi bane wanda yake iya kai da an zo buga ya buga dan uwansa ƙasa mun gane innama shari sai kawo adatu hasr wa qasr kaman ma babu wani sai shi ko wanda ake ce mai karfi allazi yamliku nafsahu inda al-ghadab wanda yake mallaka zuciyarsa yayin fushi suka ce awaqibul ghadabi 95 cikin 100 tana jawo nadama duk abinda mutum ya sakamakon fushi cikin 95 bisa 100 da na sani yake kawo shi yasa wasiya da manzo Allah mu wancan babban sabon da yace ausi sai yace masa mene la taghda so daga fushi ba abin nema bane malamai suka ce me ake nufi ba ana nufin kada mutum ya fushi ba ana nufin kada ya zartar da abin da fushi ya hukunta masa shi yasa falyakul khairan aw liyasmut yana da matukar fa'ida shine linzamu ka ana falyakul khairan aw liyasmut in dai ka saba da wannan shike gwamma a ce shirin ka yayi yawa da a ce barnaka ta yi yawa لا كريم الحديث السادس والعشرون نعم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم نعم.
حسن ثم تدعونه فلا يستجيب لكم حسن رواه الترمذي daga Huzaifa dan Yaman Allah ya kara masa da manzon Allah sallallahu yana cewa ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa sannan ya ce la ta'murun kun ga ga kasam har guda biyu dole ku rika umarni da abu mai kyawu malamai suka ce wannan ita ce niza a mabiyan manzon Allah da sauran annabawa domin Allah ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas me sirrin ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar to dole ku rika yin haka wala tanhauna 'anil munkar dole ku rika yin hani akan abin da ba shi da kyau wannan abu guda biyu sune hizba amrun bil ma'rufi wa nahyin 'an munkari aw la yushikanna ko kuma ya kusa Allahu an yab'atha alaykum azaban Allah ya aiko muku da wata azaba minhu daga gare sa azaban nan ba dole ta zama to ruwan sama mai zahi ba ba dole ya zama wata iska da za ta halakar ba hatta kunci da damuwa da rayuwa marasa daɗi shi ma azaba ce daga Allah wanda yana ɗaya daga cin abin da malamai suke cewa abin da yake damu a wannan zamanin kenan yana daga cikin wannan matsalolin sai a aiko mana shugabanni su gana mana azaba kuma asali ba su ne matsala ba mu ne matsala kun gane sun mata da auna mu ta addu'a Allah ka yayi Allah ka mana sauki Allah ka fitar da mu daga wannan fitinar fala yastajibu lakum ba za a amsa mana ba to me yake nufin haka cewa za a dawo mu ciki tunda an gaya mana sani kenan koma za mu gyara idan mun koma muna amrin bil ma'rufi da nahyun amun karin wannan zai zo ya kware kun gane Allah ya kare mu الحديث السابع والعشرون عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ الأمانة حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في الطعمة وعفة في طعمة صحيح رواه أحمد daga Abdullahi bin Amr dan Al-As Allah ya kara masa da yake cewa arba'un ay arba'u khisali dabi'u guda hudu arba'un an yi hazfu sifa al-khisal ake nufi idan kunna fika idan kana da su malamai suka ce dabi'u malaman tibi suka ce akwai hulqun jibilli akwai hulqun kasabi suka ce wannan akwai da jibilli akwai kasabi shi yasa aka gaya mana tuktasaf za a iya koya da ba za a iya koya ba da ba za a faɗa ba kun gani me na farko ya ce fala alaik ma fatik na duniya da abin da kuka ce maka na duniya kada ya dame ka mun fi damuwa an marasa dukiya to ita ce ja gaba da sauran ko mulki ko shugabanci ko wani abu me na farko hifzu amana rukun amana amana ta aiki da kuma amana ta magana inna allaha ya amurukum an tu'addul amanati ila ahla wa sidqu hadith da magana ta gaskiya duk abin da zaka faɗa faɗi gaskiya mawaƙi ya ce komai ta ka ja maka ka biya wa husnul khaliqa da kyakkyawa ɗabi'a duk da mun karanta a cikin littafin tarbiyya akwai asdiqul mazlum ko wal kadhibul mamduh saboda akwai inda ba a san ka faɗa gaskiya saboda gaskiya ba za ta jawo alkhairi ba shine ma'anar fa zakkir in nafa'ti zikira ko hifzu amana wa sirku hadin wa husnu khaliqa kyakkyawa ɗabi'a wannan ya kowane fadi a cikin su innaka la ala khulqin azim wa iffatun fi ta'ama kama ka wajen cin abinci ku je ku duba azkar an ka adabu akhlaq ta'am su ake ce musu iffa ba kawai ci a hankali ba ba ya ci irin ci na yan gayuwa iffatun fi ta'ama tun daga yanda aka samu yanda aka girka yanda aka zauna yanda aka ci me aka fada da aka gama ya aka yi su ne ake nufi da iffatun fi ta'ama sawa'un kai da dan uwanka kake ci ko kai kadai duk ana da buƙatar iffa na'am الحديث الثامن والعشرون na'am عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي na'am صحيح رواه أحمد
hadisi daga sauban Allah ya ƙara masa da manzon Allah yake ta Allah ya tsine mai ba da cin hanci arrashi mai karba ismul fa'il almurtashi da wanda ake sa ya bayar malamai suka ce wannan baitin karo da inna Allah tajawaza li an ummati al qata'a wan nisyana wa mastukri wa alayhi suka ce mastukri wa alayhi shine idan aka tsare ka aka ce dole sai ka bayar in baka bayar ba za a ma kaza amma yanda ake yi yanzu mutum zai sabo kuɗin sa a hannu kawai da ya zo zai mika ya wuce ba ma sai an yi magana ba shine arrashi wal murtashi amma wanda sai an ja ka ja sannan zaka bayar illa man ukriha wa qalbu mutma'innun bil iman babu laifi akan mutum jarabawa ce aka ce dole sai ka bayar za a ta maka da result in baka fitar ba za ka yi spilling kai spilling kai spilling to sai ka bayar kai Allah ya isa ka tsine ma kuɗin ka bayar amma kana da bambanci da wanda zai je tun kafin result ya fito ya je ya biya kawai so ake ya wuce shi wannan arrashi wal murtashi kenan kun gane na'am الحديث التاسع والعشرون نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم na'am لي- ليس- ليسلم الص- ليسلم الصغير على الكبير na'am والراكب على الماشي نعم.
والقليل على الكثير رواه البخاري ومسلم daga abu huraira allah ya kara masa da yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa karami ya ma babba sallama hatta ranar da manzon allah zai da sai da aka koya masa na daban ko da abdurrahman bin abubakar shigo da aswaki a ba shi bane wannan hadisin da yake cewa yana bacci mutane biyu suka zo masa ko ahaduhuma asghar min al-akhar fa nawaltu suwaka al-asghar fa qila li kabbir kun tuno hadisin za mu karanta shi musulunci da girmama shi shi yasa aka ce na daga cikin girmama Allah girmama mai furfura babba kun gani haka nan warraki almashi wanda ke kan abin hawa ya mana kafa sallama da wanda ke kan abin hawa da wanda ke tafi a kafa ya fi shan wahala wanda ke tafiya a kafa saboda haka hikimar nan shine tasliya sadaka hikimar ta farko ba ita ce ta biyu ba kenan ko da babba ne akan abin hawa karami ne a kafa na babba na kan abin hawa shi zai na mene na kasa sallama sannan sai alqalil alkafir nan ga mutane biyu suna tawa nan ga mutane biyar to mutane biyar su ma mutane biyar din sallama wannan shine alal asli amma kuma wa rubba maftulin yakunu aftala akwai abin da yafi amma yafi a wani gurin ina ne fi shine maza Allah yake cewa khairukum man bada'a bisalam kenan ko da kai kamata a maka sallama sai ba abin gidan kai kai kai da kai kafi shi mene kafi shi a wajen Allah ta'ala sannan yin ta sunna ce muakkada muakkada muakkada amma raddin sallama fa wajibi duk wanda ya ma sallama ya manna ma aiki sai ka ba shi amsa wa idha hayyitum fa hayyu bi tahiyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha mun san al asl fil amri lil wujub ko duk kuna usul fiqh shi yasa ko mu ta fada ko muje الحديث الثلاثون na'am عن عبد الله بن السلام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم na'am يا أيها الناس أبشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام تدخلوا الجنة بالسلام har ana ce masa hadisu salam saboda ya fara da abdullahi bin salam afshu salam aqimu ta'am sallu bil layli wan nas niyam tadkhul jannata بالسلام bi salam ya ku mutane ku yaɗa sallama ko sai ku ce ku watsa sallama مم.
aka watsa ai yayi wani iri ko مم.
goma a ce ku yada Hmm? wa aqimu ta'am ku ce da abinci ba ma kamar ga mai azumi manzo Allah ya ce duk wanda ya ce da mai azumi yana da kwatankwacin ladarsa wa sallu bil layl sallar dare sallar nafila kenan ko a daidai wani lokaci wannan su ne ta tajafa junubuhum an al-madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a in kun aikata ka tadkhulul jannata bi salamin za ku shiga aljanna da aminci Allah ka hore mana wannan ibada na'am الحديث الحادي والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست Mm.
إذا لقيته فسلم عليه na'am إذا لقيته فسلم عليه na'am وإذا دعاك فاعجب na'am وإذا استنصحك فانصح له Mm.
وإذا أطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواه مسلم haƙul musulmi al-musulmi sittun malaman ah, usul fiki suna cewa al'adad fi galibin nususin shari'iyya la mafhumuna da abin da aka ce kaza guda kaza ne ba ana nufin shi kenan bayan shi babu wani ba tana iya a samu wasu haƙoƙin waɗanda ba wannan ba kun gane na an kawo ni a matsayin misal kuma hanya ce ta kantarwa manzan Allah zai cika ma ɗalibai abuwa da yawa mun san wala wista zattuhu la zadani sai yake cewa na farko idan da qita fa sallima alai sai mu ɗauko wa'ancan bayanan da muka yi mu sanya su a nan mun gama game da sallama wai za da aka fa ajibu idan ya gaici ka amsa masa gayyata yana daga cikin haƙoƙi ko da ba za ka ci ba manzon Allah ya ce ɗayan ku amsa gayyata idan ba zai ci abin da za a bashi ba sai ya addu'a ko wa idza stansaka fansah lahu istansaka wannan sinun din da sa da alifun da sin da ta'un a, akan ce mata litalab akan ce mata lisayrura nan lisayrura ce ai sara yahtajun nasiha ba ana nufin ya zo ya ce yi min nasiha ba sai sahabbai sun da za su ce maka ya rasu da sun ausin amma mu ko girman kai sadaka da kaga mutum yana da bukatar nasiha kai masa haƙƙinsa sai me wa za a tsasa fahimin Allah nan an sanya sharadi sai ya ce alhamdulillah shi yasa suka ce to idan bai ce ba fa sai aka ce ka tuna masa idan bai ce alhamdulillah to wai zan san sa haka ta zo ko fansa sai ka ce baka ce alhamdulillah ba da ya ce fashammitu sai ka masa tashmiti ko ka ce yarhamukallah sai kuma ce yahdikumullah yuslih balakum ruwaya cewa ghafarallah lana wa lakum bata inganta ba sadaka mu kiyaye wa idza atasa alhamdulillah fashammitu wa idza marida fa'atu iyalatul mard marid sunna ce mai karfi har Allah ma yayi mu'atawa ga mazi ake cewa marid wa lam ta'udni sadaka yana da muhimmanci wa idza mata fattabi'ahu idan yara suka raka gawarsa duk da da sallar gawa da raka gawa ladarsa ɗaya amma rakawan tahi domin ta fi wa'azi kuma ta fi amfanin sauran gawakin da suke makabata shi yasa aka ce wannan yana koma ga maza ban da mata nuhina an ittiba al janais wa lam yu'zam alaina mun san hadisi mu je الحديث الثاني والثلاثون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكل لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروه بطانا صحيح رواه أحمد ما لم يسكت أبن أكن بلا التوكل شين التفويض الكامل بعد الأخذ للأسباب التفويض الكامل بعد الأخذ بالأسباب شيني كردنك أما الله كومي بيان كارقو da dukkanin sababba kun gane to shine manzon Allah sassu yake cewa da kuna da tawakkali irin wanda aka masa wannan ta'arifin tawakkali na gaske da Allah sai ya azurta mu kamar da yake azurta tsuntsu tsuntsu shi a ɗabi'a sa baya ji abinci dan gobe nawa yake samuwa dan ya tabbata matakar ya fita zai samu ga yanda ɗabi'arsa take ta hudu khimasan yana waye gari baya da abinci wata ruhu bai tsana amma kafin yammaci cikinsa ya cika wannan hadisin bai hana ka aje abinci don gobe kun gane amma yana cewa ka zama to mai kokari idan kana kokari Allah ya madaukakin sarki zai buɗe maka kofofin arziki Allah ya taimake mu na'am الحديث الثالث والثلاثون نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يساد الدين أحد إلا غلبه رواه البخاري daga Abu Huraira Allah ya kara masa da cewa addini mai sauki ne kaida ce ma addini yusru ko ba haka ba walan yushadda hadha ad-din ahad ba wanda zai tsafafa ya zafafa a wannan addinin illa ghalabu sai addinin yahi karhin sa shi yasa wannan matasan guda ku da suka shigo gidan manzon Allah ko suka tambayi matansa an amaluhu fil fil sirri daya ce ba zai aure ba daya ce la yanamu ala firashin daya ce la yakul lahama sai ce fa marar an sunnati fa laysa minni kuma ce halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un sai ka sai su sai sa tsaka tsaki fa tawassatu fil khaslatayn wa ansu fa shari fi tafriqi wal ifrat na'am الحديث الرابع والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل فقال إيمان بالله ورسوله ثم قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور رواه البخاري daga abu huraira allah ya kara masa da ce an tambayi manzan allah wai wani aiki ne ya fi kowanne a wajen allah zai gaya mana wasu amma ba su ke ba ya ce imanin billahi wa rasuli imanin da allah da manzansa aka ce sai mai sai ce jihadi don allah mun san jihadi fi sabilillah an tambaye manzan Allah rajul yuqatilu shaja'atan yuqatilu hamiyatan yuqatilu riya ko duk ba su ba ake ne man qatil takuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah sai aka ce thumma madha hajju mabrur hajju mabrur shine man lam yafsuq wa lam yarfuth فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج شيني الحج المبرور duk wanda aikata haka to ya kubuta tsira Allah ya sanya mu a ciki الحديث الخامس والثلاثون نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء Hmm?
يا معشر النساء na'am تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار قالت امرأة وما لنا أكثر أهل النار قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة رواه البخاري hadisi daga abu sai da yake cewa maza Allah ya ce ya ma'asharin nisa ta saddaqna wannan ya faɗa ranar idi baya mu maza khutba ya je na mu mata khutba ko sai ce ya ku mata ku rika yin sadaka domin na ra'aitu kunna na gan ku ai na gan su lokacin da aka isra'i da mi'raji da shi Mm, akthar ahlin nar kuka fi yawa a cikin wuta qalat imra'atu wata mata ta taso aha aka ce mana safa'ul khaddain ta fara manyanta ko malana akthar ahlin nar me yasa muka fi wuta qala sai yace tukthirna la'ana kuna yawan zagi al-la'anu tsinuwa al-la'anu zagi yana ɗaukar ma'anarsa inna min akbar al-kabair an yal'ana ar-rajulu walda sai ce yasubbu abar rajuli fa yasubbu aba wa takfurna al-ashira sannan kuna kuna kafircewa takfir ihsiyan ake nufi kuna saba al-ashir az-zawj ake nufi kun ga kuna sabawa mazizai haka zamu karanta a cikin sahih bukhari duk hidimar da kai mace wata ran in ka bata mata za ta ce baka mata komai ba to kai da ka san haka me yasa zaka damu sai ta yaba maka ke kuma da aka faɗi wannan sirrin sai ki ce to ni zan zama daban insha Allah shikenan duk ba ana karanta bane domin a cewa ne yafi wani kowa yana da nasa Allah ya kare الحديث السادس والثلاثون عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك رواه مسلم zuwa ga cin abinci amsa yana da cin haƙƙin musulmi aka musulmi guda shida in ya so ya ci in an kawo abincin Allah da annabi idan an kawo tuwo ya bashi ya ce Allah sa albarka mu je na gaba
الحديث السابع والثلاثون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات والمتفلجات والمتوشمات اللاتي يغيرن خلق الله رواه البخاري ومسلم daga Abdullahi dan Mas'ud yace naji manzon Allah yana tsine wa mutanammisat annamsu shine share sha'arul haji wanga gashin gira saboda zamani ya zo mata suna son too much sarka sai su cire in sun sa bulu su shafa bulu in sun sa ja su shafa ja in sun sa green su shafa green in gwanin canza halitta Allah ne. an hana wannan haka na wal mutafaljat da masu fasa falj ita ce wushiriya Mm? fasa wushi biya saboda idan sun yi dariya a ce sun yi kyau wani mutawashi mat da masu bleaching shafe-shafe canza fata kowa ya santa baka ce Mm? kawai bayan sati biyu sai ta canza kala da fuska kawai ake samu amma yanzu ana samu ko ina baka gane ba me illa allati yugayyirna khalqa Allah da suke canza halittar Allah idan kana da haske sai ka dawo kai baki ba laifi bane ka shafa man da zai dawo maka da haskenka fuska ka sili sili sai wasu kuraje suka fito ma ba laifi bane ka samu wanda za su goge maka gashin ka idan ya sauko yana rufe gira ko kai a ganmu ne kana gargasa ne to ba laifi bane ka aske ka gyara gira ka ta fito ka fitar da gashin ka wannan ba laifi bane kun gane idan haƙoranka sun yawa ba laifi bane a je a kankare ya dawo daidai kun gane wannan ba canza halitta Allah ba amma wancan da ake nufi canza halitta Allah kowa ya san da ya gani zai gane ko uwa ce ta kalla ce ba haka na haife ki ba mu je نعم الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكه المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك رواه البخاري ومسلم tunkahu mabniun lil majhul ko gane ba cewa an kihul mar'ati li arba'in ba tunkahu ana aura kina labari yake bayarwa baya ba mu labari sai ya zaba mana wanda yafi limali ha saboda dukiyarta ko take da ita ko iyayenta ke da su kuma kullum burinsa shine ubanta ya mutu ce ni zan kula miki da dukiyarki shi baya tunanin ya baya ya zama mai tunanin mabaraci ala ba ku samu a ala ba ni ba ku shine tunanin mai hankali wali hasabi ya sawa dangantaka a ce shi jikan mujaddadi ne a wajen matarsa ko matarsa makociyar wanda suka taba ganin dokin sarki musulmi da zai je sokoto ya je a aurota saboda a rika ta 'ya'yan mu'amala da alaka da gidan shehu wal jamaliya saboda kyawu so tare matasa nan ake kwashe mana kafa so daga kallo daya sai dai ake sha'awa daga kallo daya duk arnanan da ake gani ana sha'awar su mana amma da zaka ce mutum kar su zama taka zai ce ba na su kun ga ba so bane ke kawai da haka za a gane so son ki nake ko sha'awa wali jamaliha wali dina saboda addinin ta so tare kuma su addinin sai a hankali to su gyara mu an ce mukin kina da addini kada ki gyara ne falsar li zatihin ka zaɓi mai addini ta riba ce da ka aiwa illa ta fa'al ta riba ce da ka in ba ka aikata ba za ka yi dana sai ne in aka shi za ka sha ƙasa wa zai so ya sha ƙasa kun gaba abu ne mai kyau saboda ka addini shine jagaba kuma sauran duk suna iya yankewa su ƙare amma addini shi yana nan kuma wannan ba tsarkakewa bane da mai addini sai ki ce ai kina da addini ba ruwanki da gyara ko kuma ke aka ce a wara ke ma dole sai kin zama to mai ɗabi'a ta kware kada ki zama to mai addini amma kuma kina ba da wahala sai a zo ana cewa da ke gwamma babu ki Allah madaukin sarki ya kare الحديث التاسع والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والواسمة والمستوسمة رواه البخاري manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi Abu Hurairah yake ta Allah ya tsine ma mai karin gashi da wacce take kai kanta a kara mata idan aka ci Allah an shine at-taba'ud ar rahmatillah ba ya nisa daga rahmar Allah to al-wasila wal mustawsila la'anahu Allah wal washima wal mustawshima da mai bleaching da wacce ake mawa mai canza launin fata kenan ba kowace sana'a ce ta halasta ba wannan suna daga cin sana'in da suke haramu za mu fahimta daga hadisin da mai fasa wushiriya da wacce take kai bakinta a fasa mata ko wanda ke kai bakinsa a fasa masa shi ma ya shiga cikin wannan saboda haka ya kamata a kiyaye amma ai kwalliya ki haske saboda kwalliya ba canza halitta Allah bane ki je ki koyan da ake kwalliya ana biyan kuɗi dubu sha biyar dubu goma dubu talatin cosmetology ake ce masa ko ilimin cosmetics saboda da yawa su ba san da ake sa hoda abu wata in ka kalle ta sai ka ji gwamma ka kalli miyar kuka kaga babu yadda za a mijinta ya kalle ta man idza ra'atha sarratka a ji akwai kulliya da kyau ba canza halitta bane amma kada a canza fata amma fata kina da haske ta dawo ku daina sa ba su duk matsalar da muka sama ki duk kuma fara da aka haife mu ba aka rika mulka mana basilit sai yanzu aka gano basilin yana bata fata ku sa mai mai kyau kun gane ba canza halitta Allah bane amma in ka riga ka kai pick point elastic point bakin ya riga ya tabbata to wannan kowane mai ka shafa kuma sai zama to canza halittar Allah in gane hadisi na ƙarshe الحديث الأربعون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم
حديثي na arba'in na ƙarshe a wannan zaman namu daga abla ɗan masu da Allah ƙara masu da yake ta manzan Allah ce baya halasta zubar da jinin mutum musulmi sai dai in ya aikata ɗaya daga cikin abubuwa guda uku na farko a sayi zani wanda ya taɓa yin aure ya zina ko da baya da auren a lokacin da ya zina sayi ba ake cewa sai ya zamanto ta zu me ake cewa ba zawari a ta zuru wanda ya girma bai ba kenan irin yan arba'in da bakwai nan ba su taɓa aure wanda ya taɓa yin aure amma ya zo ya zina ko da ya rabu da ita wa nafsu bin nafs haka wanda ya kashe rayuwa ka tabna alayhim fiha anna nafsa bin nafs wa tariku li dinihi man baddala dinahu faqtulu al mufariqu al jamaa ba wai ya tashi bar ango musulmi a misali mutum yana tun jukun ya rida sai ya koma husasa ba haka ake nufi ba al mufariqu al jamaa daina shigowa masallaci baya sallah tare da mu in an ga wata baya daukan azumi kun gane ranar idi baya sa kaya tafi masallacin idi shine al-mufariqu bil jama'a Allah madaukin sarki ya sanya mana albarka saboda yanayin lokaci za mu dakata a nan a yau sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe sai mu tashi a na biyu na sa za mu iya yin na ɗaya da na biyu ko kuma hadisai guda sittin amma ya mun samu ko Allah ya sanya mu abin da muka samu albarka wanda ke da tambaya zai iya tura ta platform a kowane hadisi da muka karanta sai a yi karin bayani وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك